الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na sheikh abdulrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga bayani cikin fasali wanda yake bayani akan abin da ya shafi yin sallah a cikin jami'i sunna ce wanda take mai ƙarfi mun kai zuwa faɗar malam da ya ce ya yi bayani akan abin da ya shafi waɗanda suka dace da su yi limanci idan suka haɗu ya zamanto siffofinsu sun zama iri ɗaya kuma aka rasa wani daga cikinsu ya yi sadaka ga wannan daraja da ya cancanci ya yi ta ga ɗan uwan shi to aka ce su yi ƙuri'a to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga faɗar malam da ya ce yuhrim na'am
يحرم بعد استواء الصفوف ولا يلزمه نية نية الإمامة ويرفق لمن خلفه ويشركهم في دعائه ولا ينتظر إدراك الداخل شيكنا يحرم بعد استواء الصفوف to yanzu limami bayan an gama yin ƙuri'a wanda Allah ta'ala ya bai wa nasara ya zamanto shine limami to yuhrimu yana yin harama yana yin kabbara ta harama ba a dastiwa isufufi bayan an daidaita sahu-sahu bayan daidaita sahu-sahu zamanto bayan an tada ikama kafin limami ya yi takbiratul ihram sai ya ɗan lilleka ya gani cewa dungurin da yake da kwai rashin cika gibi to sai ya cike gwibi ɗin inda ya zamanto sahu ya karkace ya gyara shi inda ya zamanto wani ya shigo ko wani ya huta ya gyara wannan gurin inda ya kamata a ce an shigo da wani da wani da wani gurin da yake tsakankaninsu akwai falfajiya to a shigo da ko da a shigo da mutum guda ya zamanto kowane sahu ya cika to yanzu a wannan lokacin kuma limami sai ya shiga gaba ya yi takbiratul ihram ya shiga cikin sallah ta farilla wala yalzamuhu niyyatul imamati niyyatul niyyatul imamati niyyar limanci ba ta zamantowa dole ga limami a wannan lokacin ba ta zamantowa dole ga limami face dai a waɗansu daga cikin mas'aloli guda hudu wanda mai littafin ishimawi ya kawo su daga ciki akwai sallar juma'a idan limami zai yi wa mutane limanci a sallar juma'a to dole ne ya yi niyyar limanci hakanan kuma sallar khauf salatul khauf sallah ta halin tsoro idan limami zai yi wa mutane limanci to akwai buƙatar ya yi niyyar limanci a wannan niyyar a cikin wannan sallah tashi hakanan kuma salatul jam'i sallah ta haɗa tsakankanin azuhur da la'asar ko magriba da isha'i saboda wani dalili da ya haifar da hakanan ɗin to shi ma akwai buƙatar a yi wannan niyyar hakanan salatul istikhlaf sallar da limami alwallashi ta warware ya janyo ɗaya daga cikin mamu shi ma a wannan lokacin mamu ɗin da aka janyo sai ya yi niyyar yi wa mutane limanci saboda ya shiga ne da niyyar kasancewar shi mamu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girma wa limami da wani abu ya zamanto limamin nan ya janyo wannan mamudin a matsayin shine limami zai ci gaba da yi wa mutane limanci to a wannan lokacin sai ya yi niyyar limanci sai kuma fadala ta biyar wanda ya ce amma allah khilafi fi zalika shine idan limami yana so fadala ta jam'i ta tabbata a gare shi shine ya yi niyyar limanci wannan amma malamai sun yi saɓani a kai to shi ne anan ya ce wala yalzamuhu niyyatul imamati niyyar limanci ga limami baya zamantowa dole lokacin da zai yi wa mutane limanci in banda sallar juma'a da kishiyoyinta wanda aka ambace su a can baya da kuma a nan gaba in Allah da za mu karanta su wa yurfiqu liman khalfahu limami yana tafsasa wa mamudin da suke yin sallah a bayan shi idan ya zo shi kada ya gan shi a matsayin shi shi na matashi ne dan bana bakwai ne zai iya karanta izu guda ba tare da ya cutu ba a tsaye ya zo shi kawai ya bude karatu ba ji ba gani ya yi ta tilawa ya yi ta rangada wa mutane tilawa a'a ya kallaci waɗanda suke sallah a bayan nashi akwai dattijawa manya wanda shekarunsu sun kai akwai matasa wanda suke raunana ne masu ƙaramin ƙarhi akwai waɗanda suke ma'abuta bukata ne tsime suke a gama wannan sallah ɗin su tafi wani uzurinsu mai ƙarfi mai mahimmanci da ya tsare su to don haka sai ya yi lissafi da cewa akwai irin waɗannan mutanen sai ya yi sallar madaidaiciya ba tare da ya huce gona da iri ba cikin tsawonta sannan kuma ba tare da ya yi ta gajera ba kukufi yanda ba za a cika waɗansu daga cikin rukunai ɗinta ba ya yi ta gwargwadon yadda ba zai cutar da waɗanda suke sallah a bayan shi ba haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihimul sagira wal kabira wad da'ifa wad al haja zala ce idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi wa mutane limanci to ya sauƙaƙa dan a cikin waɗannan mamudin akwai wanda yake dattijo ne wanda ya manyanta akwai yaro ɗan ƙarami akwai mai ƙaramin ƙarfi rauna rarrauna wanda halittarsa dama shi rarrauna ne sannan kuma akwai ma'abucin bukata zala ce fa'iza salla wahadahu falyu tsawil ma sha'a idan ɗayanku zai yi sallah shi kaɗai a gida ne ko a masallaci ne ya tsawaita duk yadda yake so in yana so ya karanta izo ashirin a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ma ya ƙara wani ishirin kin wannan ganin damar shi ne in dai shi kaɗai ne zai yi sallah ko a matsayin shi ne limaminsa shi ne mamunsa to nan ya yi daidai gwargwadon yadda yake ganin zai iya na'am wa yushrikuhum fi du'a'ihi sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ya kamata limami ya kula da shi ya kula da shi wajen abin da ya shafi shigar da mamudin ya dinga tarayantar da su fi du'a'ihi a cikin addu'o'insa na alkhairi idan a cikin sujada ne zai yi addu'a to yayi kokari ya shigar da mamudinsa gabaki mamudinsa gabaki ɗaya cikin wannan addu'a ta alkhairi din a lokacin da ya zaman tahiya ne ta ƙarshe kafin ya sallame yayi kokari addu'o'i na alkhairi ya shigar da mamunsa duk wani abu da ya shafi kwanciyar hankali ne zaman lafiya ne wadata ce saukin rayuwa ce da sauransu duk ya saka mamudin a ciki da kuma sauran musulmai ga baki ɗaya to sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wannan addu'a ta wannan limami din Allah ya sako musu da rahamarsa wala yantaziru idraka dakhil sannan kuma limami ba zai jira ba idrakar dakhili riskar wanda zai shigo cikin masallaci raka'ar da limami yayi ruku'u da a cikin ta idan limami yayi ruku'u idan ya saba idan yayi ruku'u yayi tasbihi guda uku to yanzu yayi tasbihi guda biyu zai na uku ya dago kawai sai ji can dab dab dab dab wani yana zawwa to ba zai ƙara tsawon ruku'u din nan ba ba zai ƙara adadin tasbihi ba ya maida shi guda biyar ko guda bakwai saboda wannan wanda ya ji ƙaran takalmin shi ya samu wannan raka'a ɗin to amma wannan akwai waɗansu ƙuyut in ya zamanto a raka'a ta farko ce sannan kuma watakila wannan wanda yake zauwa ɗin nan malami ne ya san daga an ɗago daga ruku in ya zo ba zai yi cikare-cikare ba ya dubara ya sunkuya ta furku kuma ya ɗago ya bi limami ya yi lissafi da wannan raka'a ɗin kamar yadda yake cikin dalilu salik wa kuriha lil imami idalatu ruku'i li dakhilin an karahanta ga limami ya tsawaita ruku'u saboda wanda zai shigo cikin masallaci ya riski raka'al wannan da aka yi ruku'u dan me yace illa li khawfi dararin min ad-dakhil sai dai saboda tsoron cutuwa daga bangaren shi wanda zai shigo din dama tun daga can da ya ji an ce Allahu akbar ya san wannan kabbarar da aka yi ta an tafi ruku'u ce daga can ya bazo da gudu yana gudu shashsheka da shashsheka to shi ya zo shi masallaci zai shigo in ya zamanto tasbihi uku ne kake shi ya zo zai shigo in ka dago ka ka cutar da shi sai ce ya iyakacin gurguran karfin shi Allah bai sa bai dace yanzu to in dai saboda jin tsoron wannan ne daga can ka je yana gudu gadab gadab gadab gadab to sai ka yi kokari ka kara mai guda biyu saboda wannan babban abin da yasa yake gudun nan da ya san an yi ruku'u ne da ba a yi ruku'u ba ba abin da zai kashi da gudu na farko kenan au fasadi salatihi ko kuma saboda jin tsoron bacewar sallar shi saboda wani kidahumi din wani wanda bai fahimci abun ba idan ya zo shi ko da limami ya dago daga ruku'u inda ya har ba a ba a yi nisa ba ya ce sami Allahu liman hamida wushi ya shigo to zai iya yin kabbara kuma ya ruku'u ya dago ya bi limami kuma ya lissafi da cewa wannan raka din ya same ta kaga kamar mutumin da zai sallar azhur ne ya raka uku kuma ya sallame kaga sallar shi ta ɓaci to sai dai in ya je mai tsoron haka na aw tafwitil jama'ati alaihi ko kuma ya jiya mai tsoron kubcewar samun jam'i farla ta jam'i ga shi wannan mamudin ma'ana bi an kana tilka hiyal akhira wannan raka'a din da limami yayi ruku'u ita ce raka'a ta ƙarshe a wannan sallah din ta yanda in mamudin bai same ta ba to shikenan yanzu sai dai ya sake sallah sallah zai ciko gabaki ɗaya sallah raka'a hudu in azzuhur ce zai dama raka'a ta hudun ce an yi ruku'u ya ji an ce Allahu akbar an tafi ruku to yanzu sai limami ya dan tsawaita wannan raka'a din wannan ruku'u din saboda waɗanda za su shigo su samu wannan raka'a din idan suka same ta kenan in suka sallame raka'a uku ce za su karo yanzu sun samu farala ta jam'i tare da limami to sai dai saboda irin wannan amma a haka mamu idan zai tafi masallaci limami ba zai jira shi ba saboda ya samu wannan ruku'u din na'am
وموقف الواحد عن يمينه والواحدة خلفه ولا تبطل بقيامها إلى جنبه وموقف الواحد mutum ɗaya idan zai yi sallah tare da limami to yana tsayawa ne an yaminihi a damar limami wanda shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da abdullahi ɗan abbas shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da jabir ɗan abdullahi shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tare da abdullahi dan mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai nashi wal wahidatu khalfahu idan kuma ya zamanto mace ce ce za ta yi sallah tare da limami to inda za ta tsaya ita ba za ta je ta jeri da shi ba a gindin shi na dama a ɓangaren shi na dama za ta tsaya a bayan limami ne idan limami za su yi sallah da shi da amaryar shi a gida to za ta tsaya ne a baya shi a gaba a matsayin shi na limami ba za su jeru ba amma wala ta budulu bi qiyamiha ila janbihi inda ya zamanto wannan matar ta ta da kayar baya ta ce ita bata ga wanda zai sa ta ta tsaya a baya ta ce ita ma kawai dole yanda suke yin kahwada da kahwada da abokin shi in za su yi sallah ta ce ita ma dole sai an yi kahwada da kahwada da ita to yanzu sallah din ba za ta ɓace ba matuƙar dai ba a aikata ba abin da zai iya ɓatar da alwalla yanzu a wannan lokacin in aka aikata abin da alwalla za ta iya ɓaci to yanzu ba sallar ba hala alwalla ɗin ta ɓaci amma in dai ba abin da ya faru kawai ita dai ta ba za ta tsaya ba a baya dole sai ta tsaya a damar shi kuma da ta tsaya ba wani abin da ya faru sallah tana nan ta yi sallah ba ta ɓace ba na'am wa yaqifu litinani fasa'idan khalfahu والنساء خلفهم ويجوز وقوف الواحد وراء الصف ولا يجذب إليه أحدا ولدراك الركوع وإن وجد وإن وجد مدخلا دخل وإن قرب ودخل إن قرب to shikenan wa yaqifu lithnani fasaidan khalfahu alithnan mutane guda biyu waɗanda za su yi sallah tare da limami fasa'idan ko sama da mutum biyu mutum uku ko hudu ko biyar ko sama da haka nan wa ya ƙifu khalfahu to suna tsayawa ne a bayan limami inda mutanen sun kai guda biyu mamu guda biyu za su yi sallah tare da limami na uku to ba za a ce ba ɗaya ya shiga dama ɗaya ya shiga hagun a sa limami a tsakiya a in dai aka huce mutum ɗaya mutum biyu uku hudu abin da ya sama da haka nan to za su tsaya ne a bayan limami limami ya shiga gaba wanne sa'u khalfahum to mata idan za su yi sallah tare da mazaje su kuma suna tsayawa ne a bayan mazaje din wato wannan idan ya zamanto limami zai yi sallah tare da shi akwai namiji guda ɗaya da mata guda uku to in sai a yi sahu biyu sahu na farko da limami da wannan namijin guda ɗaya za su jeru sahu na biyu su kuma mata sai su buga nasu su kuma daga baya su uku ko su hudu su ma sai ya zamanto limami da abokinsa da kuma mata mamu da yawa an gane ko amma idan ya zamanto limami da abokansa ne guda biyu kuma ga waɗansu mata can to idan za a yi sai a yi sallar sahu uku limami shi kadai da abokansa guda biyu suna biye da shi sannan kuma can mata su kuma daga can baya sai su tsaya a baya wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da ya tafi gidan su Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi gidan Nana Ummu Mulaika kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim wato anna jaddatahu mulaikata wato Nana Mulaika Allah ta'ala ya kare yadda da ita kakar Anas dan Malik ta yi imbitasiyon ɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kan wata dahuwa da ta shirya wa ma'aiki to bayan ma'aiki ya ci wannan dahuwa sai ya ce ku tashi in yi muku limanci shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi limanci ya ajiye anas ɗan malik ya tsera shi a damar shi wannan kakar anas ɗan malik sai ya ajiye ta a baya ya ce ta ta tsaya to a cikin wata ruwayal sai zamanto sallar da aka yi da mahaifiyar Anas da Malik ce Ummu Sulaim ita a baya su kuma da shi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun yi sahu wata kuma ruwaya halma da ƙarin maraya a ciki kamar yadda dai mun karanta cikin umratul ahkami to wannan haka za a yi shine wan nisa'u khalfahum mata suna tsayawa ne a bayan limami a bayan mazaje bayan mazaje waɗanda suke bayan limami to su ko mata sai su tsaya a can baya wa yajuzu wuquful wahidi wara as-saffi ya halitta mutum ɗaya tal ya tsaya a bayan sahu ya tsiri sahu wannan ya halitta babu laifi idan ka shigo masallaci sahu na farko ya cika to ya halitta ka tsaya kai kadai tamkar mace mutum ka tsaya kai kadai a sahu ka bude sahu na biyu sabo wala yajzibu ilaihi ahadan ba ba zai janyo wani ba daga cikin mamu wanda suke cikin sahu na farko ya zo su jere da shi ya zamanto su biyu a alƙyale shi zai saboda idan ya ce ya janyo wani daga cikin mamu akwai mafsada mai girma wanda za ta iya afkuwa na farko idan ya ce ya janyo shi mamu sahu na farko ba gami ya fi daraja sama da sahu na biyu kaga ya rage shi daga daraja mai girma ya maido shi baya sannan kuma wannan mutumin ɗaya da ya janyo ai akwai gurbi kuma an bar gurbi a cikin sahu na farko ba tare da an cike wannan gibi ɗin ba wanda daga nan shaidan zai iya shiga ya zamanto kuma ya yi wasa ga 'yan sahu na gaba sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a cin musufufa fa in kana naqsun falyakun fi safil mu'akhkhar ku cika sahu idan har an samu tawaya ya zamanto a cikin sahu na ƙarshe ne to kaga yanzu a sahu na farko din an samu tawaya din saboda ka janyo wani to dan haka yanzu idan mutum ya zo shi masallaci ya leƙa ya leƙa a sahu da yake gaban shi babu wani guri ko ina a cike yake to babu laifi ya tsiri sahu na gaba in an yi sahu biyu ne babu laifi ya tsiri na uku in an yi sahu uku ne babu laifi ya tsiri na hudu shikenan sai ya kabbara idan Allah tabaraka wa ta'ala ya shigo da wani daga cikin wato mamu sai su jeru su yi sallar tare idan kuma Allah bai sa wani ya shigo ba har a gama sallah sallar shi ta yi kuma zai samu lada saboda wannan tsayawa da ya a sahu shi kadai ba zaɓin kanshi ba ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya kasance tafiyar abin na'am wala wali idrakin ruku'i hakanan kuma ya halitta mutum ɗaya ya tsaya a bayan sahuli idrakin ruku'i saboda riskar ruku'u limami ya yi ruku'u kai ka dirka ko masallaci ka shigo kenan ka ga limami a ruku'u in ka ce sai ka tafi can jikin sahu ka manne sannan za ka yi kabbara ka yi ruku'u to za a ɗago daga wannan ruku'u shi kenan kana shigowa ma kawai ka samu guri Allahu akbar Allahu akbar kai ruku'u saboda ka riski wannan ruku'u din kada limami ya dago ba tare da an samu ba tare da an yi an dago tare da kai ba to yanzu shi ma wannan babu laifi ya halitta haka Abdullahi dan Zubair Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih na Ibn Khuzaimah ce idan limami ɗayan ɗayan ku ya shigo masallaci ya tarar da limami ya yi ruku'u to ya yi ruku'u da zaran ya shigo masallaci ɗin sai kuma ya ɗan tattaka da ƙafa ya isa hali zuwa ya shiga sahu ɗin kuma an gane da kyau ko ya ce don wannan ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa in waje da madakhalan da khala in ƙaruba to idan ya samu gurin shiga ya samu wata kafa a cikin sahu na kusa da shi shi kenan da khala kawai sai ya kutsa ya shiga aje ya shiga in karuba idan ya zamanto gurin ya yi kusa ba nesa ba ne ya zamanto ya kusanta to shi kenan sai ya samu ya shiga to amma idan ya zamanto gurin ya yi nisa sai ya bari sai an dago daga ruku'u wurin da bai wuce sahu biyu ba sahu uku ba sai ya ratsa ya je shi ya je shi ya shiga cikin sahu kuma a yi sallah tare da shi amma wannan raka din ya same ta na'am wa yalzamu al-ma'mumu niyyatu al-ibtida'i wa musawatuhu fi 'ayni as-salati fala ya'tammu qadin li muwaddin to shikenan wa yalzamu al-ma'mumu niyyatu al-ibtida' ma'muma wa yalzamu al-ma'muma niyyatu al-ibtida' wato niyyar yin koyi ga limami niyyar yin koyi ga limami yalzamul ma'amuma yana kama mamu mamu wajibi ne a kan shi wato ya niyyar yin koyi ga limami lokacin da za a yi sallah da zai shiga sallah na'am wa musawatuhu sannan kuma wa yalzamul ma'amuma musawatul imami sannan kuma yana kama mamu dole ne ya zamanto ya yi daidai da limami ɗin fi aini salati a cikin ainihin sallah ɗin da mamu ɗin da zai yi ya zamanto ita ce ainihin sallar da limamin zai yi sallar da mamu ɗin zai ya zamanto ita ce sallar da limami ɗin zai yi na'am falaya a tammu ƙadun bi mu'addin ƙadun wato wanda yake mai ramuwa ne wanda rama sallah ce zai yi ba zai yi koyi babi mu'addin da wanda shi kuma bada ta ne zai misali akwai wanda bai yi sallar azuhur ta jiya ba kuma yanzu za a yi sallar azuhur ta yau to ba zai yi koyi ba wanda zai yi sallar azuhur ta jiya ba zai yi koyi ba da mai sallar azuhur ta yau shine falaya atammu qadin mai ramuwa ba zai yi koyi ba bi mu'addin da mai bayarwa wanda ita mai lokacin ce zai bayar wala bi aksihi hakanan kuma sun kuya haka shi ma baya halitta ma'ana falaya atammu mu'addin bi qadin wanda zai bayar da sallah mai lokaci ba zai yi koyi ba ga limami wanda shi kuma ƙara'i ne zai ramuwa ce zai ta jiya ce zai bayar na'am wala muftaridun bi mutanaffilin بخلاف أخسه ولا مفترض بمتنفل هكذا كما baya halitta mai sallah ta farilla yayi koyi bi mutanaffilin da mai sallah ta nafila shi wannan sallah ta farilla ce zai shi kuma wannan nafila ce yake yi to baya halitta mai farilla ya jogana sallar shi a baya mai sallar nafila bi khilafi aksihi sabanin sunkuyan haka shi ne mai nafila ya joga na sallar shi ga ta mai farilla wannan ya halitta ya halitta babba ya goyi yaro a hankalce hakan ɗin zai iya yiwuwa babba ya goyi yaro shi yake goyonsa dama amma ya zamanto yaro ya goyi babba wannan shi ne abin da ba zai yi ba shi wannan nafila ce yake shi kuma wannan farilla ce yake idan zai yi kenan dole ya zamanto mai farilla da ya fi ƙarfin mai nafila don ne shi zai to shi zai iya zamantowa ɗalibi shi mai nafila kenan ga malami mai farilla amma mai farilla ba zai zamanto ɗalibi ba ga malami mai nafila sai dai ya zama to sun rungumannin mun haɗi kenan yaro baya ɗaukan yaro sai dai rungumannin mun haɗi na'am والصحيح صحة صلاة المستمع والصلاة به a musmi مسمع والصلاة به ولو قام بين يدي الإمام وأمكنه الاقتداء جاز wasahihu wato zance ingatacce ingataccen zance sihhatu salatil musmi'i ingancin sallar malan ladan shine almusmi'i ladan wanda yake mai jiyarwa wanda yake daga muryarsa a bayan limami to wannan malamai sun yi maganganu a kan shi daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa baya da sallah saboda dan me zai dinga daga muryar shi hale zabura waɗansu to amma anan malam yace a'a ingantaccen zance shine sallar malam ladan ita ma ta inganta sallar shi ingantacciya ce babu babu wani wannan akanta ba kura akai wassalati bihi sannan kuma sahihiyar magana shine ingancin yin sallah da jin muryar lada idan ya zamanto mutum yana wajen masallaci amma baya ganin limamin baya jin muryar limami amma kuma yana jin muryar malar lada yanzu wannan sallar ta wanda yake koyi da limami ta hanyar jin wannan ladan din shi ma sallar shi ta inganta wannan shine zance ingantacce cikin zantuka na malamai walau qama baina yadayil imam to da a ce mamu zai tsaya ya yi sallah a gaban limami yanda ya kamata shine mamu a bayan limami yake ku to da a ce mamu zai tsaya ya yi sallah a gaban limami amma kuma wa amkanahu liqtida'u yin koyi da shikin yin koyi da wannan limami din zai iya yiwuwa ya yi koyi da wannan limami din ba wata matsalar komai to jaza ya halitta yin hakanan din na'am
فصل Mm.
المنفرد المنفرد بصلاة ينده إلى إلى إلى الإعادة في جماعة إلا المغرب وكذلك العشاء Mm.
بعد الوتر يعيد بنية الفرد ويكره بغير الراتب إقامة الجماعة بعده لا- لا بالعكس Mm. faslun to kuma bayan malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya yi bayani akan abin da ya shafi wato yin sallar jam'i da abubuwan da suke biye da ita na hukunce-hukunce to zai tattauna akan hukuncin mutumin da ya yi sallah shi kadai a gida ko yi sallah shi kadai a masallaci bayan ya gama sallah ɗin kuma sai Allah ya kawo waɗansu za su yi sallah shine yace al-munfaridu bi salatin wanda yayi sallah shi shi kadai wanda ya kadaita da sallah yayi sallah shi kadai imma a gidansa imma a shagonsa imma a ofis dinsa imma a masallacinsa yayi sallah shi kadai yundabu ila al-i'adati fi jama'atin to ana so ya sake wannan sallah din a cikin jama'a wannan mustahabbi ne ka yi sallar ka kai kaɗai a gida tunaninka karfe biyu ta yi ashe kai ko baka yi ba lissafi ne karfe ɗaya da ishirin ci kawai ka yi sallar a zuhur ka ce a in ka hutu ma ba za ka samu ba sallah shikenan bayan ka gama sallah kawai sai kake ji waɗansu gurare ana sami allahu da ka ce to yau wai wa'annan su ne yau muka riga su yin sallah da ka huto sai ka ga limancin unguwa ta kuma alwala ce yake ka ce to ka ce to ina ga na yi ta yau yadda ka sake leƙa mantarkin sai ka ga da 45 ce ma yanzu ta yi ce ikon Allah yau ne hannun yi sallah ta a gida ni na yi tsammanin karfe biyu daidai ce lokacin da na leƙa ashe karfe ɗaya da ishirin ce to yanzu mustahabi ne ya sake wannan sallah ɗin a cikin jami'i mustahabi ne ba zai ce ba a kawai shi kenan yanzu kawai sai dai a kokanci gaba gaba dai ba zan sake yi ba sai na leƙa mantar na tabbatar illal magariba face dai sallar magariba to ita sallar magariba ita ce wannan mutum ba zai sake ta ba saboda ita wutiri ce ta yi ne aka al'imawa malik ya faɗa a cikin mudawwana tu'adu jami'u salawati illal maghrib dukkan salloli ana iya sake su idan aka yi su idan mutum ya yi su shi kadai yana iya maida su a cikin jama'a in banda sallar magariba don ita wutiri ce na yini wa kadhalika al-isha'u ba'da al-witri shine yace wa kadhalika al-isha wa kadhalika al-isha'a hakanan kuma sallar isha ita ma ba a sake ta ba'da al-witri bayan an mata shafa'i da witri bayan mutum yayi sallar isha shi kadai ya tashi yayi shafa'i da witri to yanzu koda ya fito ya ga waɗansu za su yi sallar isha'i yanzu ba zai sake ta ba amma inda a ce isha'in ce kadai yayi ita kadai gayanta ba tare da ya haɗa ba shafa'i da wutiri to yanzu wannan yana da damar idan ya fito fili ya ga waɗansu za su yi sallar isha'i babu laifi zai yi sallar isha'i tare da su amma ba zai yi musulmanci ba ko da ya fi kowa karatu ko da ya fi kowa ilimi sanin hukunce-hukunce na sallah yanzu a nahe dai zaman to mamu yu'idu bi niyyatil fardi to zai sake wannan sallah ɗin ta farilla wanda ya sallace ta shi kaɗai a gidansa ko a ofis ɗinsa ko a shagonsa ko a masallacinsa zai sake ta ne da niyya ta farilla yanzu zai yi ta da niyya ta farilla sai ya bar wa Allah ta'ala zaɓi Allah ta'ala ya zaɓi wanda ta fi kyawu daga cikin waɗannan sallolin nashi guda biyu idan waccar tashin wanda ta yi ya yi ta shi kaɗai a gida ko a shagon shi ko a ofis ɗinsa ko a masallacinsa in ya zamanto tafi ƙiƙarar wannan tafi sai ya maida mai ita nafila idan kuma wannan tafi to sai ya maida mai waccan ɗin nafila sai ya bar wa Allah ta'ala zaɓi saboda Allah ta'ala zai fi zaɓa mushi wanda tafi dacewa da shi a cikin waɗannan sallolin guda biyu da zai sama da a ce shi ya zaɓa da kanshi wa yukrahu li ghairi ratibi iqamatu li jama'ati ba'dahu wa yukrahu iqamatu li jama'ati an karhanta wato yin limanci yin sallar jam'i li ghairi ratibi ga wani limami wanda yake na khamsus salawati ba'dahu bayan limamin na khamsus salawati ya bayar da sallah a masallacinsa to makaruhi ne kai ka zo kai ma da tawagarka a ce ku yi wani limanci a cikin masallaci din nan makaruhi ne to a inda ya zamanto makaruhi wannan shine karahatu tanzihin ake ce mishi inda ya zamanto makaruhi ne in ya zamanto wannan shine al'adar ku a kullum bayan limami ya gama sallah shikenan zaka shigo da kai da wata tawagar ka kai ma ku yi sallar ku to sai ya zamanto akwai rashin fahimtar juna tsakankaninka da malima sai ya zamanto akwai rashin fahimtar juna tsakankanin waɗannan mamudin da waɗancan mamudin saboda su suna ganin cewa ba za su yi ba sallah a bayan limamin wancan kai kuma ka ce ba za ka ba limamin wancan sai ya zamanto sai an ƙare sallah ku shigo amma in ya zamanto larura ce ta buƙatar da ku zuwa ga hakanan ɗin ba kwa irin wannan kawai rannan ɗin ma wani ɗan akasi ne aka samu ba ku gaba 'yar ta yi kawai sai bayan an yi raka'a biyu ko uku kuma ba mai alwala a cikinku shikenan da kuka yi alwala bayan ma mutum biyu mutum uku sun yi alwala kawai sai kuka ga cewa har ma an gama sallah to yanzu sai kuka zo kuka wakilta ɗaya daga cikin ku ya muku limanci wannan babu laifi saboda wannan ba adatan bane ba ku ɗauke shi ba a matsayin al'ada yau da gobe wannan tsautsayi ne ya gilmo sallah ta kubce muku an gane da kyau labila akasi ya ce a'a ba sunkuyan haka ba sunkuyan haka shine ba a karhanta ba yin limanci na limami wanda yake na khamsu salawati a masallacin shi bayan waɗansu jama'a sun zo sun yi limanci shikenan kan liman ya zo kawai wani mai gauga ya tashi ce kai dala ku tashi mai sallar mu rabu da shi kawai kullum ya ce he karhe biyu zai mana sallah ina dan kanta ɗaya da arba'in da biyar za mu yau ina kawai sai suka yi sallah to bayan an kare kuma karfe biyu da ta yi limami sai ya shigo da shi da tawagar shi to shi wannan ba makaruhi ba ne limanci yana da damar ya limanci saboda he yanzu ne ma abin zai fara aiki din can ku da kuka yi ku je ku can kun saba wa doka dai amma dai kan ba za ku hana shi ba shi ya yi limanci da jama'a shi ba za a ce ba a to tunda an yi limanci wa malamin sallan nan ya dai mu daga cikin masallaci mai yiwa ce to ai ni ne ni ne mahallu shahid ke ce ai ni ni ne liman ke shi wancan kin wa dar mashi limami eh can ku je ku tumce shi amma yanzu ai ni ne liman ni nake liman a nan masallacin yawwara na'am wala takraruha bi masjidin la ratiba lahu wala takraruha bi masjidin hakanan kuma ba a karhanta ba wato tittasayin jami'i bi masjidin a masallacin da la ratiba lahu ba shi da limami tsayayye ba shi da limami wanda yake ratibi tsayayye shi yake ba da sallah kowane lokaci irin masallacin kasuwa masallacin da ya zama to za a iya yin sallar azuhur a yi jam'i goma a cikin azuhur waɗannan suna karewa waɗannan su shiga waɗannan suna kare waɗannan su shiga can aka jima waɗannan su zo wannan kaga masallaci ne wanda yau zai iya yiwa ka zamanto limami amma kafin ka sake zamantowa limami sai a yi wata biyu kullum kawai sai ka buga sammako daga can ka zo ka zamanto limami kawai ka zo ka ga wani ya riga ya ka bayan da ka iya kuma za ka zamanto cikin mamuni a yi sallah tare da kai to kaga irin masallacin da ya zamanto ba shi da limami tsayayye kowa limami ne in ya zo shi kawai inda can kai ka zo ka da sauransu shi ke ya ci akar makalla bismillah ka shiga ka ba da sallah gobe in abokinka ya zo ya ci akar makalla bismillah ba ruwansu da cewa liman bai iso ba kawai wanda yake nan shine limami to wannan ba a karhanta ba yin tattasuwar jam'i a irin wannan masallacin ba laifi ba ne
ومن أدرك بعض الصلاة لم يقم إلا بعد سلام إمامه فإن قام قبله لم يعتد بما فعل وعاد ليقوم بعده ليقضي ما فاته على صفته شيكنا ومن أدرك بعض الصلاة دكا وان ديرس كشاشي نسلا تارد الإمام da ya shigo misali limami ya ɗago daga ruku'u na raka'a ta hudu yan sai zamanto ya riski sujadu guda biyu da zama tsakankanin sujadu da kuma zaman tahiya amma babu zancen ya riski raka ɗaya ma ko raka ɗaya bai samu ba so yanzu ya zai lam ya ƙum ba zai meke ba ya ci gaba da sallashi illa ba da salami imamihi sai bayan sallamar limaminsa sai bayan limami ya sallame sannan kuma zai tashi ya yi sallar shi ya kawo raka'o'i guda hudu da aka kubce idan ya kubce da suka kubce mishi fa in qama qablahu idan ya meke kafin limami ya sallame kawai shi tunanin shi raka'a ta uku ce aka dago daga ruku'un ta ba ta hudu bace kawai sai ya ga an yi zaman tahiya da ya gama an yi zaman tahiya kawai sai daka tsoki kawai ya meke to yanzu lam ya atadda bima fa'ala ba zai yi lissafi ba da abin nan da ya aikata na mekewa da ya kafin limami ya ya sallame a wa'ada dawowa zai yi ya zauna ya ci gaba da yin tahiya bayan an gama yayi salatin annabi da sauransu har limami da ya sallame li ya kuma ba'dahu saboda ya meke bayan limami din ya sallame ma'ana li ya kuma ba'da ma yusallimul imam saboda ya meke bayan limami din ya sallame li ya qadiya ma fatahu saboda ya rama duk abin da ya kubuce mishi ala sifatihi akan siffar yanda ya kubuce mishi haka zai rama shi
wato da raku salatu bi raka'atin daji duniha lakinnahu yabni ala ifamihi to wato da raku salatu bi raka'atin ana riskar sallah ne inda aka samu raka'a guda ɗaya tal aka riski raka'a tare da limami idan mutum ya riski raka'a ɗaya tal tare da limami a cikin wata sallah daga cikin sallolin nan na farilla to ya riski wannan sallah ɗin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su samu lada yanki 25 ko daraja 27 akan wannan sallah ɗin labi duniya ha ba inda mutum ya riski ƙasa da raka'a guda ba inda ya zamanto shi ya zo shi an ɗago daga ruku'u na raka'a ta ƙarshe to yanzu wannan sallah ɗin bai riske ta ba ba za a sanya shi ba cikin waɗanda suka riski sallah lakin na huya bini ala ihramihi sai dai cewa yana yin gini akan haramarsa wato lokacin da zai shiga sallah ɗin tunda ya shiga tare da niyyar yin koyi ga limami to wannan haramar tasa tana nan da ita zai yi gini ba zai canza ta ba na'am
فإن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم ثم للحوي ثم للحوي للهوي ثم للحوي وقائما للإحرام فقط فإن أدركه راكعا idan ma mu ya riski limami halin kasancewar shi yana cikin ruku'u aw sajidan ko ya riski limami yana cikin sujada to kabbara lil ihram to sai ya yi kabbara lil'ihrami saboda kabbara laharama wanda ita rukuni ce daga cikin rukunai na sallah sun malil huwiyi sannan kuma sai ya yi kabbara ta sirmiyawa zuwa ga wannan ruku'u ɗin ko zuwa ga sulmiya wannan sujada din wato idan ya riski limami yana cikin ruku'u to yanzu kabbara guda biyu da yi kabbarar harama da kuma kabbara ta sulmiyawa zuwa ga ruku'u idan yana cikin sujada ma haka nan kabbara biyu da yi kabbarar harama da kuma kabbara ta sulmiyawa zuwa ga sujada na'am wa qa'iman lil ihrami faqab to idan ya zamanto ya riski limami yana tsaye to yanzu kabbara lil ihram to sai ya takbiratul ihram faqad ita kadai takbiratul ihram kadai zai yi saboda ba wata kabbara da zai yi sai dai kuma inda ta ruku'u kuma sai ya ruku'u ka sai ya kabbara ta biye kenan alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk